إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau 24 ga watan Jumadal Akhira shekara 1447 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine dace da 15 ga watan 12 shekara 2025 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar ashek muhammad salih al-ufaimin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba a darasin da mun fara bayani ne a cikin tahiya malam ya gaya mana idan mutum ya zauna a zama na farko ya yi zama na aliftirash ya ɗora hannunsa na hagu a kan cinyarsa ta hagu, sannan ya ɗora hannunsa na dama a kan cinyarsa ta dama da gwiwarsa, yana mai dunkule hannayen da kuma miƙe asababa ya yi nuni da shi ya kuma ya rinka karkaɗa shi. A lokacin sai ya karanta tahiya, ita ce makaranta tahiyar والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله malan ya fara daukar ɗaiɗaikun kalmomin da suke cikin tahiya yana sharhinsu mun tsaya a daidai gabar da malam yi mana assalamu alaina ne yau za mu tashi ya daidai illallah malai ce ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu lafazin ashhadu abin da yake nufi malai ce bi ma'ana uqirru wa a'tarifu bi qalbi kal mushahid uqirru ina tabbatarwa wa a'tarifu bi qalbi sannan ina itirafi ina haƙaƙewa in tabbatar da zuciyata sai ce kal mushahidi bi ainihi kamar wanda kaga kallon abin da idan irin tabbatarwa da haƙaƙewa kamar tawa da babu kokonto ko shakka a cikinta. ولهذا عدل عن قولي أقر إلى قولي أشهد شيسا مالتي شيسا سي أكا سوكا دا أنبت لفظا أقر أكا كاو لفظا أشهد عدل شيني أكا سوكا كو أكا أجي لفظا أقر ما ينفعي لشيبا معنى ممكن أكي أقر أن لا إله إلا الله sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bai kawo lafazin lafazin ashadu shi ne ke nuna cewa kamar shaida ce kamar ga abin kana gani da idanunka ka shaida shaida ta tabbas ta yaƙini ba ka da kokonto ko kaɗan a cikinta ya'ani ka anna hadha al kamar wannan iqrari iqrarun mutayaqqinun ikirari ne na yaƙini ka baya ta yaƙaru insanu ma yushahidu bi aini kamar yadda mutum yake da yaƙinin abin da yake kallo da idansa yadda kaga abin da nake kallo da idona bani da shakka ko game da kaɗaitar Allah maɗaukakin sarki da wahdaniyarsa wa qauluka malai ce faɗinka kuma a cikin tahiyya da kace Allah ilaha illallah da kace ashhadu Allah ilaha illallah sai malai ce zai wani gyara da sai ce asma'u kaseeran minan nas yaqulu malai utami yace da yawa ina jin wasu mutane suna cewa ashhadu anna la ilaha illallah malai utami yace yana jin wasu shi yaji suna faɗar irin wannan lafazin maimakon ashhadu an ce anna sai sai nunin din nan me shadda qala yace yana jin irin wannan yace wa hadha khata'un yace wannan larabci ne ala hasbi alqawaid wannan kuskure ne ala hasbi alqawaid alarabiyya a bisa yadda ka'idodin larabci suke ko da a larabci kace ashhadu anna la wannan a larabci ba a faɗin haka idan kalmar aljumla da take ana korewa a cikinta ba a kawo mata anna anna ba ta shiga cikinta to da ka baka ce annaba sai dai ka kawo ta muhaffafa la nukhaffifuha sai mu takhfifinta thumma nudghimuha bil lam sannan wannan nuna din sai mu shigar da ita cikin lam ai kaga abinda muke cewa shine ashhadu allah nuna din ma baka jinta a bakinka tana ina ka shigar da ita cikin lamun din ko yawwa ashhadu an asalin lafazin shine an la to sai kai idgamin nuna din ta shiga cikin lamun sai ka ce ashhadu allah haka ne ko sai kasance lamun din kai mata me jaddada la tadkhulu al jumlat al manfiya saboda kaida a larabci shi duk inda anna take mushaddada ba ta shiga cikin jumlar da take korewa akai a kore abu kuma a kawo anna a ba a yi a larabci walakinnaha muhaffafa min as-sakila ita an suna ce mata muhaffafa ce min as-sakila ma'ana asalin an da kake ganin ta asalin ta anna ce to ita kuma anna in ka kalle ta zaka ga nunin ce guda biyu na ba haka abin yake ba an kaga kai dauri ko na to sai ka shigar da ɗaya cikin ɗaya to idan zaka kawo mukhaffafa min al-fiqila sai ka goge ta ƙarshen mai wasalin ita mai fita sai ka goge ta sai kasance mai an amma bi ma'ana mai anna ta idan zaka fassara anna ne amma a faɗe ko a rubutu ba zaka rubuta ta anna ba sai dai ka ce an la ilaha wannan wata kaida ce da malaman larabci suke kawo Allah ya sa mu dace malai ce wa qauluka fadinka la ilaha illa Allah la ilaha da ce la ilaha babu ilahu to wannan ilahu din me ma'anarsa sai malai ce bi ma'ana ma'aluhun ma'anar al-ilahu shine ma'aluhun abun bauta ruhun a larabci a wazanin fi'al yana zuwa da ma'anar wa'azin maf'ul bi ma'ana maf'ulun ta'ati bil ta'ati fil lugha al arabiyya kaseer malaka irin wannan kuma yana zuwa a larabci da yawa wa minhu daga cikin misalan zaka iya ganewa shine akwai wannan ghirasu ana cewa ghirasu ai ma abin da yake nufi shine maghrusun shine abin dasawa an kace ghiras abin da aka dasa a ƙasa ko ma'ana maf'ul ghiras fi'al maghrus maf'ul ina fata an fahimta a larabci wannan yana zuwa yana zuwa da yawa kamar yadda kake cewa bina'un bi ma'ana mabna'un bi ma'ana firash shimfiɗa mafrush abin shimfiɗawa duk a wannan larabci ya halatta wato abin da malaka so ya ga maka shine in ka ce la ilaha ilahun bi ma'ana ma'aluhun abin bauta ilahun bi ma'ana ma'aluhun ma'aluhun ai ma'budu ina fata an fahimta me yake nufi da ma'budu abin bauta to shine ilahun din to da ka da kace la ilaha sai ka kore duk wani abin bauta ba wani abin bauta duka gaba daya sai kuma Allah shi shi kadai shine cancanta abuta masa banda shi ba wanda ya cancanta abuta masa malai cewa ma'anar ma'aluhu al-ma'bud abinda ake nufi da al-ma'aluhu shine abin bauta bi dalili qawlihi ta'ala saboda dalilin fadin sa madaukakin sarki da yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghuta Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul nahl yace walaqad tabbas hakika ba a kowace al'umma rasulan wani manzo na musamman shi sa dukkanin al'ummar da Allah maɗaukakin sarki ya tayar da ita a doron ƙasa to Allah maɗaukakin sarki ya turo musu manzo da zai gargaɗe su illa khala fiha nadhiru haka Allah madaukakin sarki ce babu wata al'umma face sai da manzo ya shuɗe a cikin ta sai da manzo ya zo musu to haka duk wata al'umma da ka sani Allah madaukakin sarki ya turo musu manzo don ya yanke musu hanzari shi sa Allah subhanahu wataala ya ce ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula ba mu kasance masu yi wa wata al'umma azaba ba sai mun turo musu da manzo to haka manzo ya zo ya isar Allah subhanahu wataala ya ce mun turo da kowace al'umma manzo manzan nan aikin abin da zai isar shi ne wajitanibu taghuta sannan ku nisanci taghutu shine la ilaha illallah wa aiku ani ibudullaha wajitanibu taghuta la ilaha illallah ani ibudullaha shine illallah ina fata an gane kalma ce ta kunshi abubuwa guda biyu ga kullu da kyau za ku ga nafiyun ne da isbat an kore aka tabbatar la ilaha korewa ba abun bautawa illa Allah sai aka tabbatar to ita ma wannan haka take Allah madaukakin sarki ce ani ibudullah kun ga an tabbatar ko wajtanibu tawagut an yi an kore to ma'anar la ilaha illa Allah malaka wa qala azza wa jalla haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul anbiya yace wa ma arsalna ba ma aiko da wani manzo ba kafin ka ya rasulullah illa nuhi ilayhi fa sai da muka yi wahayi ga wannan manzon annahu la ilaha illallah me muka ce masa shine cewa babu abun bautawa da cancanta da gaskiya illa ana sai ni ubangiji kenan madaukakin sarki sai Allah ya ce me fa'abudun bautata mu. Shine ku bautata mun ɗin kenan. Ina fatan fahimta yan uwa. To shine abin da mala yake nufi. Idan mala yace in ku haka ne fal ilahu lafazin al ilahu bi ma'ana al ma'bud abin da yake nufi shine abin bauta. Ai la ma'buda illa Allah. wa huna ishkalun malaci to anan zamu samu wani iskali za a samu wata matsala wa huwa annana nushahidu fil ardi ma yu'badu min dunillah malaci sai dai kuma ai zamu samu a doran kasa akwai abubuwa da yawa da su kuma ana al asnam tu'badu min dunillah gumaka ana bautata musu ba Allah bane al awsanu tu'badu min dunillah haka nan haka ce al asnam al asnam kamar da katako ko da dutse ko abin da ake shi daga wani abu shi ake ce masa al-asnam amma kaji an ce al-awsan to ya kunshi duk abin da aka bautawa ba Allah ba ko na katako ko na dutse ko mutum ne duk ya kunshi al-awsan duk ana ambatansa da shi kuma da albashir yu'badu da min dunillah mutane ma akwai wanda ake bautatawa yan uwa ba ana bauta mutane ba ana bautata mutane da yawa duk wanda zai kira wani Allah ya bautata masa duk wanda zai tsammani wani Allah zai masa abinda Allah zai masa wannan bauta ce eh bauta ce wannan baban min dunillahi wal masih ibn maryam sai adi ibn hatim yace da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya rasulullah a lokacin ba musulmi bane yace alqur'ani yace murriki malaman mu da masu bautan mu a matsayin alloli wanda ba Allah ba yace mu kuma ba bautata musu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa shin suna haramta muku abin da yake halal ne kuma ku haramta ko ba sa yi yace wannan kan mana yi ko ba ku yi yace wannan kan mana yi sai annabi yace fatilka ibadatu wana ita ce bautar da kuke musu ina fata fahimta kaga ashe duk wanda zai haramta maka wani abin da yake halal ne kai ka bi shi akai to wannan bauta kake masa duk wanda zai haramta maka abin da yake halal ne ka sani ka bi shi akai wannan bauta ta masa kake dan an fahimci wannan a fahimci wannan da kyau shine shine abin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba Adi bin Hatim kuma shi kansa yadda suna yi Annabi ce to haka yace kuma Allah ya kira su riƙon wani Allah a matsayin Allah ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum kaga Allah sai sai abbatun malaman su da masu bautar su ko kai yanzu ka riki malamin ka a matsayin zai halam ka san abu halal ne sai ya haramta maka kuma ka bi shi akai wallahi bauta ta masa kake an gane ka riki wani shehu ka kai ba komai ya lamunce maka sai ka je ka yi wallahi bauta ta masa take da nassin alqur'ani mai girma ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban kan haka Allah yace arbaban ababan bauta kishiyoyi min dunillahi ba Allah sujada ba abinda suke musu kenan kawai Allah ya sa mu dace mala yace mutane ma ana bauta musu ba Allah ba الملائكة تؤبد تؤبد من دون الله ملائكة ما أنا بوتا مسبا الله با القمر يعبد من دون الله وتا شي ما أنا بوتا مسبا الله با البقر يعبد من كيش ثانية ما بوتا مت أكي با الله با ملائكة كل هذا معبود من دون الله أولى to ta ya za a iya inganta ni kuma yanzu in zo in ce la ma'abuda illa Allah ba abin bauta sai Allah ba abin bauta sai Allah kuma ana bauta wani Allah an gane yawa wannan yake kare wato za ku ga wani lokacin malam zai faɗi magana kuma sai ku ƙara maimaita ta a gaba dalili saboda littattafai irin waɗannan galibi malam Usaimin ba duk littafinsa bane yake zama yake zama shi ya rubuta shi da alƙalaminsa da hannunsa a'a da yawa daga cikin littattafansa darasi ne yake irin wannan wanda muke a masallaci darasi ne kawai da littafi ya sharhin sai ko kuma sai su rubuce sai su mai da shi littafi da yawa daga cikin littattafan malam Usaimin akai irin wannan ne ballantana kuma malam bin Bas Allamatul Jazira bin Bas shi kun ga makawo ne ma makawo ne ma ta ya za a yi rubutu galibi muhadarat ne take ilka'in su ake dauka a mai su littafi yanzu akwai littafin Malam Usaimin Riyadus Salihin sharhi yau Riyadus Salihin mujalladi hudu ne mujalladi hudu ne amma haka littafin nan shi ma darasi ne kawai da yake masu himma ne suka dauka suka bi da shi littafi yanzu ga shan duk muna amfanuwa da shi Allah ya sa mu dace to shi tsawon lokaci tunda magana ce ta fatar baki zaka faɗa yau gobe wata munasaba za ta zo irin sai ka ji ka ƙara mimitawa haka ne kalami hazafan la budda minhu malai ce a cikin zancen la ma'buda ba abin bautawa illa Allah sai Allah ya ce akwai wani abin da aka share wanda ba makawa sai an kawo shi dole ya kamata a kawo shi sannan zancen ya tsaya me aka share wa hadha al-hadd taqdiruhu haqqun wannan abin da aka share yadda za a kaddara shi shine la ma'budu haqqun ba abin bautawa da gaskiya da cancanta cancantar ita ce aka goyi ina fata an gane in ka ce ba abin bautawa da gaskiya da cancanta shikenan an bautata masa ne bisa rashin cancanta da gaskiya an gane Allah madaukakin sarki shi kadai aka nufa da bauta bauta ta yi ta hauta dace amma duk wanda aka kira wanda ba Allah ba da waɗancan bishiyu da waɗannan duwatsu da mala'iku da annabawa da waliyai da kowa da wasu suka kira suka bauta musu wanda ba Allah ba sun kiraye su ne sun bauta musu ne ba bisa gaskiya ba to kaga in ka kawo wannan lafazin lama da bishaqqin ko lama da haqqun to shikenan sai zancen ya tsaya malai ce ai lama abu da haqqun illa Allah tawa da cancanta da gaskiya sai Allah wa ala hadha to akan wannan ne fa khabaru la khabar na la din laisa ma ba'da illa ba abin da yake bayan illa bane khabar din ba shi bane shi an riga an shafe shine haqqun din bal huwa mahdhufun wa ma ba'daha badalun minhu abin da yake bayan illa din wannan badal ne na na abu na haƙƙul ɗin la ma'abu da haƙƙul illallah ma'ana badal ne na haƙƙul ɗin da aka kawo shi ai la ma'abu da haƙƙul illallah azza wa jal ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ba fa huwa batilun wannan bauta ce ta barna bauta ce batacciya wanda Allah madaukakin sarki ba ruwan sa da ita قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ce zalika bi anna Allah huwal haqq hakan ya faru ne ku saboda Allah madaukakin sarki shine al-haqq shine gaskiya al-haqq na daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki haka ne ko zalika bi anna Allah huwal haqq Allah shine gaskiya wa ayaduna min me yake shiyar gaskiya ƙarya gunki ƙarya ne bishiya ƙarya duk wanda aka kirawo wanda ba Allah madaukakin sarki ba kiran da aka masa ƙarya ne ba daidai ba shine shirka wato ya kwan fahimci wani abu guda ɗaya game da bauta da yawa daga cikin mutane aka ce bauta sun ɗauka wai dole sai ka sa goshi kai wa abu sujjada sannan ka bauta masa ba haka bane shi sa da yawa daga cikin mutane suna yin abin da yake wallahi shirka ne hada Allah da murfana da sarki da ka kirawo wani ya taimake ka irin taimakon da ba mai iya yi sai Allah yan uwa wannan shirka ne shirka ne misali kana neman arziki kansa wajen wani ya roka a wajen wani wannan shirka ce yan uwa babba mai fitar da mutum daga addinin musulunci wallahi ba sai ka durkusa a gaban mutum kayi sujjada sannan kake kake kake masa bauta ba fahimtar wannan zai taimaka mana da yawa mu fita da yawa daga cikin abubuwan da ake na kusa na kusakurai da yawa wasu suna zuwa wajen kabarin wasu bayan Allah suna roƙon su ko ko abin da ya kamata haka da yawa mutum zai je zauna a gaban kabari yana roƙon na gaban kabari shi wanda yake cikin kabarin fa me yiwa ya fi ka bukata a yanzu wallahi ya fi ka bukata dan bai bi ba wa ga maka ma a cikin rahama yake Allah madaukakin sarki duk wanda ya mutu in ba Allah madaukakin sarki yayi wahayi cewa wani dan aljanna wani dan aljanna bane a cikin rahama babu wanda ya san halin da yake ciki ba shi sa muke ta yin addu'a ba Allah ya ji kan wani me yasa muke ta masa addu'a in dai mun san a cikin a cikin rahama yake ya gafarta masa sai kai masa addu'a kuma saboda Allah shi zaka je kana roƙa kowa fa duka kowaye kowaye in ka dauke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wanda Allah ya ba aljanna tun suna duniya tun suke da garanti da tabbas amma da ni da kai da su da shi duk ɗaya ne ba wani bambanci ya jaddada me eh yadda da mutum rama to dama a masa rama kenan to ya gaya masa a masa rama in za ka masa addu'a kai ka ce Allah ya masa rahama ya man ka ce Allah ya tabbata masa kaga tajidiri kaga me za a sabuntawa za a yi ko dama akwai ta sabuntawa za a yi to kaga wannan me bi an gaya maka a masa rahama kenan eh kaga wannan kuskure ne sai dai ka ce Allah ya yi masa rahama ko bayan sati biyar ko bayan shekara biyar in zaka masa addu'a ka ce masa Allah ya wani rahama Allah ya gafarta masa ina fata an fahimta shine abin da yafi dacewa da daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan uwa Allah madaukakin sarki mana tsayi da shirka ya raba mu da ita mala yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai lafazi na gaba shine wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan ina shaidawa hakika annabi muhammad Allahi wa rasuluhu anan wajen kai masallaci da kake tahiya kana shaidawa hakika annabi Muhammad kira da aminci su kara babu matsayin da suka kai wannan a duniya gaba daya bawan Allah manzon Allah in aka ce bawan Allah sai ka gane ashe manzon Allah ba Allah bane haka ne ko bawan waye Allah Allah annabi Allah ba ne bai kai matsayin Allah ba amma haka ne in ka ce wa rasuluhu manzon Allah ne dan ba irin ka bane kai manzon Allah ne kai ba manzon Allah bane to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abdul bawa ne amma ya fi kowanne bawa ya fi kowanne bawa girma da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki shi ne bambancin abdullahi wa rasulullahi ba wani matsayi da annabi ya fi so kamar wannan babu eh yace wa mimma zadani sharafan watihan wa nabiya yace babu abin da yake ƙara min najin na ƙara samun nutsuwa a rayuwata kamar idan Allah madaukakin sarki yace ya ibadi ya ambaci bayi in ji na shiga cikin bayan Allah madaukakin sarki wannan girma malai ce fa huwa abdun marbubun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bawa ne wanda wanda yake marbubun wanda yake bin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya hace shi ya rene shi walaysa ma'budan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba abun bauta bane alaihi salatu wassalam ina fata an gane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba abota ta masa duk wanda ya bauta wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi da shi da Fir'auna da Hamana da tsaye ya fita daga addini bautar Allah haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala shi shi kadai an gane dan uwa ana fahimta wannan da kyau ko yawa wannan shine abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo yazo ya tabbatar shine abinda yasa Allah madaukakin sarki turo manzon Allah dan mutanen da Allah ya turo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin su ai ya samu suna bauta wani wani Allah ko suna bauta walata da uzza da banata akwai masu kiran mala'iku akwai masu kiran annabi Isa akwai masu kiran uzair duka wannan ba wani Allah sai bauta ba ya dauke wannan bautar a da ita janibin Allah madaukakin sarki shi shi kadai to yanzu idan wani kuma ya dawo yanzu sai ya ɗauki manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya bashi matsayi irin waɗan irin matsayin da waɗancan mushrikan da abi ya zo ya musu wa'azi suka ba suka ba waɗansu abubuwan da suke bautatawa me bambanci su kenan kada ka kalli wanda aka bautatawa a'a kada ka ce ai wannan ya bautawa Annabi Isa wannan ya bautawa Uzairu wannan ya bautawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba abin da ake kallo ba kenan abin da ake kallo shine bautar ya suna abin da suka yi shirka kawai shirka sunan abin da suka yi ba a bauta wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Mala yace Rasulun walaisa kaziban, manzo ne shi da Allah ya turo shi ba makareci ba ne, sallallahu Alaihi wasallam. Wali haza ƙalar ulama shi sa malami suke cewa Abdul shi annabi bawa ne, la yi ubadu ba a bautata masa. Wa Rasulun amma kuma manzo ne, la yukazzabu ba a ƙaryata shi malace unzuru tartib malace kalli jerin yadda Allah yadda Allah sira da aminci tsara tabbata a garshe kawo tahiyya at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat hadha haqqullah in ka kalli tahiyya zaka ga farkonta at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat wannan haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. sai na biyu aka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh haqqun nabiyyi sallallahu tabbata gare shi kaga daga haƙƙin Allah sai haƙƙin wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai malai ce assalamu alaina sai lafazi na uku shine aminci ya tabbata a gare mu haƙƙuka malai ce wannan kuma haƙƙinka ne kai da kake yin tahiyar wa ala ibadillahi salihina to sannan sai kuma haƙƙin sauran ƴan uwanka wadam haqqul ibadis salihina umuman haƙƙin sauran bayan Allah nagartattu gaba ɗaya fa awwalu haqqun ala al insani haqqullah farkon haƙƙi da ya kamata ka fara kowa mai albarka mu'amalarka ta komai haƙƙin da ya kamata ka fara kulawa shine haƙƙin Allah madaukakin sarki ka kiyaye shi in ka kiyaye haƙƙin Allah sai kuma haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai haƙƙin kanka sannan sai haƙƙin sauran ce fa walu haqqun fa walu haqqin haqqi nani wajen ne fa walu haqqin alal insan haqqullah haka ne thumma haqqur rasul sallallahu alaihi wasallam sannan sai haƙƙin manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Kamar yadda hadisi ya zo annabi ce ka fara da kanka. Thumma haqqu umumin nas sannan sai kuma haƙƙin duka mutane gaba ɗaya. Su ma kuma kowane mutane ala hasbi tartibihim a bisa jerin yadda kowa matsayinsa yake. Kan mutane kaga akwai iyaye ko? akwai mata, akwai ‘ya'ya, akwai ‘yan uwa na jini, ulul arhami da sauransu, su haka za a biyo, wanda ya fi wani haƙƙi a bashi, wanda ya fi wani haƙƙi a bashi haka ake biyo. Malai wa huna qaddamna salama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala salami ala anfusina. Saboda annabi ya fi ka cancanta da kanka da kanka. Yadda ake so ka kasance dan uwa shine a zuciyarka baka da imani wallahi baka da imani in baka ji annabi ya fi tantanta da kan kanka idan baka ji ka fi san annabi da kanka ba to wallahi baka da imani ina fata an fahimta haka hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in soyuwa a gare shi daga ɗansa da iyayensa da mutane gaba ɗaya. Hadisin Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yarda. Sai na Umar ya haɗu da Annabi tsira da aminci tsara tabbata garshe ta Rasulullah wallahi yanzu kai ne yace na fi na fi son ka sama da kowa in ban da kaina ya Rasulullah. Kuma sai to ga kansa. Yace shi ya ya yana son Annabi da gaske sama da kowa amma ban da kansa. Kuma da gaske yake. Sai Annabi ya ce ai imaninka ba zai cika ba ya Umar har sai ka so ni fiye da yadda kake komai hatta raina da yake cikin jikina sai annabi ce al'ana ya Umar yanzu kai imani yanzu ka zama mumin shi sa duk mutumin da yake ji a ransa cewa ya fi son kansa sama da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi ba da yi imani المؤمنين من أنفسهم النبي أولى annabi shine mafi tantanta daga mu'mini akan kawo kansu haka ake so kace fidaka bi abi wa ummi ya rasulullah zan iya bada fansar kaina da mahaifina da mahaifiyata duk mu mutu gaba daya dan kai karayya manzon Allah haka ake san manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da annabi yanzu baya rayi to haka za ka rinka jin sunnarsa a cikin ranka za ka yi tsara tabbata a gare shi Allah ya ƙara mana san annabi Malai ce, "Annahu ya jibu an muƙaddima Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam ala amfusina, saboda wajibi ne mu gabatar da manzon Allah kanan wajibi ne akan kowane mumini ay yafdiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ya bada fansar kansa dan ya fanshi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa haqquhu al haƙƙin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi girmar yafi girman haƙƙin da muke da shi namu wa azamu min haqqi walidaina yafi girma sama da haƙƙin da iyayenmu suke da shi akan mu wa lihaza qaddama assalamu alaihi shi sai ka fara gabatar da sallama ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kafin ka gabatar akan ka kafin ka gabatar da sauran bayin Allah na dai kuskure da muke ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa